shi ne uban matasa kuma mataimakin sakataren majalisar malamai ta ƙasa shugaban majalisar malamai ta jihar borno sheikh madu mustapha daga maiduguri shi ne zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama dr abbas ahmad daga gashuwa ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya kawo garin Gombe a yau muna ranar 11 ga watan hudu shekara 1447 ga hijirar manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da uku ga watan goma 2025 yau muna cikin garin Gombe a anguwar Jeka da Fari amma ni zan je har ka dawo ma da Fari Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu duka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin wannan kungiya ta jama'a fi zalati bid'a wa kamati sunna kuma Allah ya tabbatar da daga mu kamar yadda aka assasa wannan kira wannan kungiya akan kira zuwa ga tauhidi Allah kar ya nuna ya nuna mana canzawa Allah kar ya nuna mana zamewa Allah ya sa mu tabbata akan kira zuwa ga tauhidi da zuwa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam har mu gamu da Allah mu'assisin wannan kungiya rahimahullah Sheikh Ismail Idris bin Zakariya in na shiga garin Gombe sai na tuna da zaman meeting na farko da na hallara a nan masallacin yan goro wannan rumfa ta gefen masallaci a nan ake zaman meeting nan muka zauna Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan sa'i na ƙasa a Sheikh Sa'id Hassan Jingir rahimahullah kamar yau ake zaune ana tattaunawa akan qadaya allati tahummul umma Allah ya gafarta wa dukkan malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya kuma mu rayu Allah ya sa mu cika da imani jagoran wannan tafiya muna roƙon Allah ya dace da shi ga dukkan alkhairi Allah ya bashi ya ƙara masa ikhlasi Allah ya karfafe shi dukkan mu duk wanda yake kira zuwa ga Allah Allah ya ƙara mana imani da tauhidi Allah ya sa mu cika muna masu imani yadda muke haduwa irin wannan tarurruka na alkhairi Allah ya hada mu a gidan aljanna mun zo garin Gombe a munasabar meeting wanda shugaban majalisar malamai ya kira kuma muka dace da kuma gayyatan da aka yi wa malam na musamman domin wato halattan wannan gida da muke roƙon Allah ya sa albarka a ciki gidan shugaban majalisar malamai na jihar Gombe wannan wato fafatawa da ake yi ana so a nuna mana ne kungiyar jama'atu zalati bila iqamati sunna kira take zuwa ga neman duniyar mu da neman lahirar mu gaba daya kamar yadda a addu'ar bayan Allah na kwarai suna cewa
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار a cikin bayan Allah da suke addu'a na ƙwarin suna cewa, “Ya Allah ka ba mu a cikin duniya ka ba mu kyakkyawa, a lahira ma ka ba mu kyakkyawar sakayya.” Yana daga cikin kyakkyawa a duniya kamar yadda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya samu gida mai yalwa, sannan ya zamu ya samu mace saliha, sannan ya samu dabba horariya mai lafiya. In a yanzu ne mu ce mota kyakkyawa wato uploaded wacce take tana cike da dukkan abin da ake bukata wannan yana daga cikin wato sa'ada ta mutum a cikin duniya dan uwa mai wannan gida shugaban majalisar malamai ya yi bayanin tsawon lokaci da yana gini kowane daga cikin shugabannin malamai ko shugabannin gudanarwa ko na agaji ko jama'a mabiya kowa yana da in har ya wuce a irin wa'annan wato salo na rayuwa yana da wasu abubuwa da matakai da ya gani amma duk matakin da mutum zai bi idan bai cire ragonci da kasala da son kai ba ba inda mutum zai kai labari ɗazu malam ya yi magana a masallaci abinda wato mahaifinsu yake gaya musu na cewa garin da ya kasa yin gida wannan ba garinsa ba ne mu kuma a maiduguri muna cewa wato garin da wato in har baka yi gida a gari ba har yanzu kai bako ne ko da a ciki aka haife ka aka haifi iyayenka in ba ka da gidan kanka a cikin garin har yanzu kai bako ne kuma muna roƙon Allah kamar da shugaban malamai na jiha yayin addu'a duk waɗanda suke cikin gidan haya Allah ya fitta su ya ba su nasu na kansu ba karamin wahala bane ba zan dauki lokaci da yawa ba amma zan dan gutsura mana na zauna a gidan haya sai wata ran aka tura kafinta ya zo ya cire kwano na zo zan shiga gida kafinta ya tashi zai zo kawai da ya kalle ni malam kai ne a gidan na ta ni ne ya ce an tura ni in cire kwanon fa amma tun da kai na gan ka malam ni ma ina gidan haya ba zan so a yi mun haka ba ba zan iya yi ba zan je in ce musu ba zan iya ba sai koma ya je ce ba zan iya ba sai aka turo wani in yamuri da yake shi yamurin bai san ni ba zai iya zo ya cire a daren da aka yi mun haka wani ya bani wuri a gidansa ya ce maza in dawo gidan na yi shekara biyu a gidan bani biyan kokobo akon a tashi inda aka so a cire kwanon a yau wuri ne na ɗaya daga cikin mata na guda hudu waya bani wanda ya tura aje a cire kwanon bai wuce shekara biyu ba ina jin muka haɗu da shi a wani wuri ashe shi ma bai manta ba kamar da ni ma ban manta ba sai gashi ya zo yana bani hakuri yana cewa malam abin da ya faru fa kai hakuri kai hakuri ya wuce na tsaya zan sayi ruwa ma shi ya biya mun kuɗin me ya kawo haka addu'ar bayin Allah addu'ar iyaye addu'ar malamanmu na imani akwai wannan a ciki a shek mamar abbaji rahimahullah ran da nace masa malam na yi gina gidana ina so ka zo ka gani lokacin dab za mu tafi aikin hajji ya ce to insha Allah mun dawo zan zo in ga gidanka da wanda bai yi ba kenan da na gaya masa kai ce alhamdulillah ya ce tun ba yau ba ina roƙon Allah Allah ya baka gidan kanka kaga shugaban malamai jazakumullahu khaira shi ma yadda yake mana addu'a muna fata Allah ya ansa wannan addu'a kowa ya mallaki gidan kansa sannan kuma batun noma ɗan uwa kar mu yi ja da baya a dage da noma Allah ya sa albarka a cikin noma in ka yi noma baka da asara kar ka ganin asaran da kai na kuɗi akwai lada a wajen Allah ko tsuntsu ko kwari suka ci Allah zai baka ladan wannan saboda haka mu dage da noma an ce noma shine tushen arziki Allah ya ba mu arzikinsa ba zan buɗe sauran ba wannan ya isa sannan ƴan uwa idan muka yi gida kar mu ga cewa mutum ya gina gida haka a'a gida ne kawai an gina a shiga a hole nan akwai talabijin nan akwai menene nan gado mai laushi nan wannan ba haka bane musulmi ko menene yake yi yana da indibat na shari'ar addinin musulunci akwai iyaka da addini ya zana mana wani irin gida ne musulmi zai gina a ce wannan gidan musulmi ne na farko dai gidan da zaka gina in ka zo ginin gida aka ce aljaru qabla dar ko za a dauki makoci kafin ayi gida kada ka je kai gida a anguwan mashaya kada ka je ka yi gida a unguwan barayi ko a unguwan da gidan finafinai ne a kai gida a inda in za ka iya ka yi da masallaci in ba za ka iya ba ka yi gida a inda ba za ka rasa sallah biyar a masallaci ba sannan kuma ka yi gidan da in ka tashi gini ba za ka kuntata makocinka ba kada ka yi yadda za ka wahalar da makocinka ka zo ka shiga filin gidansa ko makamancin wannan sannan kuma yayin da za ka gina gidan ka gina da halaliyanka domin gidan da za ka gina nan ana fatan ka rayu a ciki ka mutu maka barwa ƴaƴa ko jikoki su gada idan ka gina shi da haramun kasancewa akwai tambaya a cikin kabari sannan kuma yayin da kai gina gida zaka shiga gida akwai addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam inda zamu san cewa zama a gida wato wata ni'ima ce babu abinda wato addinin musulunci ya bari zaka shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar da mutum zai shiga gida daga cikin addu'o'in akwai bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna sannan kai sallama gida sannan ka shiga in zaka fita a gida zaka yi addu'a kamar kwatan kwacin wannan bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala allahi rabbina tawakkalna sannan kai allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sannan kuma gidan musulmi ana so ya zama gida ne da ake rayar da shi wato da karatun alkur'ani gida ne da ake rayar da shi da sallah domin karatun alkur'ani yana koran shaidan a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace gidan da ake karatun suratul baqara a ciki shaidan bai zama a ciki saboda haka ana karanta suratul baqara a ciki kada a bari yara suna kallon cartoon suna kallon binabanai sai ka ga babu addu'a ba azkar na bacci haka yara za su yi bacci ba tare da addu'a ba za a tashi ba tare da addu'a ba to gidan nan ya zama gidan shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo zai shiga gida in yace bismillah yayi sallama ya shiga gida shedan zai ce wa mabiyansa ba ku samu wurin kwanciya ba yayin da mutum zai zo ya ci abinci in yace bismillah shedan zai ce ba ku samu wurin kwanciya ba ba ku samu abinci ba sai su nemi wani gidan amma yayin da mutum zai shiga gida ya shiga gida ba bismillah shedan zai ce kun samu wato makwanci in bai zo ya ambaci sunan Allah a wajen cin abinci ba ko iyalansa ko ƴaƴansa zai ce musu adraktumul mabita wal asha kun samu kwanciya kun samu abinci saboda haka ashe yayin da mutum zai zo ya shiga gida zai yi addu'a kuma zai yi sallama kamar yadda Allah ya ce fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gida ni'ima ce daga ni'imomin Allah a cikin suratul nahl ko Allah madaukake ke ambatawa wallahu ja'ala lakum min buyutikum
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من وجعل لكم من جلود الأنعام أنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم
Allah subhanahu ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah madaukaki ya sanya muku a cikin gidajenku sakana wato mazauni matsuguni inda za ku samu ku su mata ma Allah ya kira su me sakan litaskunu ilaiha saboda me saboda idan mutum ya shiga gidansa zai samu natsuwa mun ji shugaban malamai ce ran da ya shiga gidansa din yana kallo yana cewa to yau shine da wannan gidan ya kalli nan ya kalli nan yana faɗin haka ni ma Allah ya sa na tuna ranan farko da na shiga gidana ni ba irin wannan na tuna ba na zo ina shiga kawai sai na ce to fa yadda ka shigan nan fa wata ran haka za ɗebi gawanka a makara ana fita abin da nake tunawa kenan gashi na shiga ina murna wata ran haka kawai za a nade a ce ai wane ne yayi ajali ajali yayi halinsa za a fita da shi dole mu tuna da wannan don ba mu gina gidajen don mu zauna ba a zama nan dan lokaci ne saboda haka Allah ya mana gidaje don mu samu natsuwa a ciki har yayi mana gidaje wanda irin ake daukawa kamar na tamfol kamar na fatar raƙuma da ake tafiya da su tasaqifuna yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wanda za ku dauke kuna tafiya ba nauyi a tafiyan ko ranar tafiya ko in za ku zauna ga su nan irin gidaje da ake na bukka bukka na tamfol tamfol da ake yi din Allah ya kira su da gida saboda gida akwai rufin asiri akwai kariya daga sanyi kariya daga zafi sannan akwai kariya daga makiyama da idanun mutane yanzu inda ba gidaje ya za mu yi da daddare in ba gidaje ya za mu yi in ana ruwa in ba gidaje ya za mu yi in ana sanyi to mu Allah ya mana gidajen mun shiga amma yayin da ana ruwa shin mun tuna da bayan Allah da ba su da gidaje wani tsoho da aka zo aka bani labari tsoho ne ya tsufa yana limanci har ya tsufa amma damina ta yi gidan da yake duk kwano a fashe duk tsufan shi fa in ana ruwa sai da ya tashi ya jinginu jikin bango ya tsaya sai an gama ruwan an yashe sannan an dan sa wasu ƙasa wani abu kafin ya zo ya kwanta wannan kasan yana cikin tashin hankali to kai Allah ya maka gidan wani ma bai san ma ana ruwan ba sai ya leka waje ashe an yi ruwa wallahi ka gode wa Allah wannan ba karaman ni'ima bace saboda haka gidajenmu ya zamanto gida ne na musulmi gida ne da ake karatun alqur'ani ana azkar ƴaƴan ka su koyi azkar na bacci azkar na tashi daga bacci bismillah amutu wa bismillah ahya ko bis alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري إن كازو كنتيا كرنت آية الكرسي آمن الرسول قل هو فلك ناسي كشاف جكينك ككونتا كسا كنك أجيبن داما duk wannan addu'o'i da muke yi kar mu raina da su Allah yake kare gidajenmu yake saukar da albarkatu a gidajenmu kar mu mai da gidajenmu wuri ne na hiran da bayi da amfani mu samu wasu durus sawa'un na karatun alqur'ani ko na littafin hadisi ko na littafin fikihu gwargwadon karfin mai gidan kada ka ce ai ni ba malami bane saboda haka ba zan yi ba a'a abin da ka iya ka koya wa ƴaƴanka ƴaƴanka sun fi ka iya su koya maka gidan musulmi gida ne na ta'awun alal birri wa taqwa gida ne da zamu taimaka wa juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum musulmi ya tashi da daddare daga baccinsa sai ya tayar da matarsa su yi sallar nafila idan bata tashi ba ya yi faruwa a fuskar ta har ta tashi su yi sallah za a rubuta shi cikin azzakirin Allah kathiran wa zakirat haka ma ishi namijin idan matar ta tashi ta dare shi bai tashi ba sai ya fa masa ruwa ya tashi su yi sallah za a rubuta musu irin wannan lana ka kenan gidan musulmai ya zamanto gidan musulmi akwai rufin asiri da yawa yau ana samu saboda lalacewar tarbiyya wasu gidaje mata idan mazajen suka je sana'o'insu ko tafe-tafe za su haɗu suna hira tsakaninsu me suke hira hirar zamantakewansu da mazajensu hirar alaƙarsu da mazajensu mace ta yi rufin asirin namijinta amma za ta zo ta gaya wa kawarta wata abokiyarta wata za ta zungure ta me kuka yi da mijinki ni kan miji na kaza ne ya kuka yi sai kaga tana fallasan asirin da ke faruwa tsakaninta da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min sharri nasi yawm al-qiyamah daga cikin mutane mafi sharrin tashin kiyama shine ar-rajul yufdi ila al-mar'ati wa tubdi ilayhi thumma yanshuru sirraha mutum ne zai zo wa mace ta zo masa sannan ya je yana yada labar asirinta haka ita matar da take yada asirin mijinta dole mu kiyaye wannan gidan musulmi gida ne wanda yake akwai tarbiyya gida ne wanda yake akwai jin kunya a tarbiyyanta da yara da kunya da sanin ya kamata kada ɗanka ya zo yana tsaya kanka baba ni ina so ka bani kuɗi ya zo ka zauna sannan ka yi min magana yaro ya zo ya bude kofa ya shiga baba a'a fita sai ka sallama ka shigo yaro ya zauna zai ci abinci da hannu hagu a kai bismillah ka ci da hannunka na dama da haka zamu tarbiyantar da usar din da haka zamu tarbiyantar da al'umma ba wai gida kawai ka gina gida hawa biyu uku ka sa wannan ka sa wannan kai kwalkwal ciki amma ya zama matattara ne na shedanu da bayin Allah wanda suke masu sabon Allah Allah muke roka ya saukar da albarka a gidajenmu ya saukar da albarka a wannan gida ya albarkaci zuri'ar wannan bawan Allah da ya wannan aiki ba ya gina gida ne don ya yi alfahari a wajen musulmai ba kamar da dai bada misali da gonar da yake yi a'a yana zaburar da mutane ne ɗazu mun ji labarin da malam ya yi game da abin da hafiz ko hafiz bala yusuf hafizahullah lokacin da kafin ya sayi gida yana ganin akwai kudin amma bai saya ba sai da aka fadakar da shi aka yi nasiha sannan ya tashi ya sai gida kuma kada ka ce zaka gina gida rana guda a'a ba zai yiwu ba kaɗan kaɗan za ka yi in ka samu ka sai bulo ka aje in ka samu ka sai siminti ka aje in ka samu ka sai ka haɗa ka buga bulo sai ka tara in ka samu kaɗan sai kaɗan tada katanga kaɗan da haka shekara goma ishirin almuhim ƙarshen zamani dai zai kawo insha Allah sai ka shiga gidan nan wannan shine fatan mu Allah ya dace da mu ga shirar Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malaman mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
alhamdulillah mun saurari uban matasa mataimakin sakataren majalisar malamai ta ƙasa kuma shugaban majalisar malamai ta jihar Borno Sheikh Madu Mustafa daga Maiduguri ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai biyo mu